الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل dalalatin finnar yau muna ranar juma'a shida ga watan rabi'un al'awwal hijira 1447 wanda ya muwafaka da 29 ga watan takwas shekara ta 2025 miladiyar haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul usul ta shaikhul allama abdullahi ibn faudwe rahimahullahu ta'ala to idan ba manta ba wannan shine darasinmu na sha bakwai cikin karatuttukan da muke yi a wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun kwana kan baiti na ɗari da uku inda malam yana tattauna matsaloli na dalilai waɗanda ke sa a soki riwayar rawi a kuma malam yake naƙasha waɗannan dalilan tare da kawo ra'ayin malamai a tsakanin malamai na almalikiya da kuma waɗanda suka saba musu a ƙarƙashin waɗannan matsalolin dalilin da ya sa malam ya kawo waɗannan matsaloli a farko-farko saboda ta yiwu wata rana in kana karanta littafi za ka ci karo da wata magana ta wani malami da zai soki wani hadisi to idan ya zan ka riga ka san waɗannan abubuwa to ka riga ka san cewa ga dalilin da ya saye suka ɗin idan suka tashi karɓaɓɓiya ce kaga shi kenan in kuma abin da ya soki wannan riwaya da shi wato akwai wata mafita da malamai suka ba da amsa akan wannan to kaga shi ma ka riga ka san da haka to shi yasa malam zai ce to daga cikin dalilai da ke sa a soki riwayar rawi akwai kaza alhanafiya sun kafa dalili kan kaza amma mu malikawa mun saba musu saboda kaza saboda kaza saboda kaza ko kuma mu malikiya mun kafa hujja akan sukar riwaya kaza amma alhanafiya sun saba to haka to shine fa'idar kawo maka wannan asbabu din da kuma tattaunawan malamai akai ko da kana karanta wani littafi ka ci karo da wata mas'ala aka ce ai malamai sun yi sabani wasu sun tafi kan kaza wasu sun ce a'a to dama ka riga ka san dalilan kowa ga abin da ya dogara a kansa to kaga fiqihu tare da usuli dinsa saboda haka shi wannan littafi kana ɗaukar ilimin fikihu a cikinsa kuma kana ɗaukar ilimin usulul fikihi a ciki wani zubin ba da wasu ƙa'idodi na fikihiyya to littafi ne wanda yake akwai tatsabiki a cikinsa e tubaitocin da suka gabata tun daga baiti na ɗari da biyu zuwa da uku bala ya kawo muna asar ko hadisi nana na aisha zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallama ko zuwa gare ta wanda an samu saɓani a wurin malamai na cewa babu itikafi sai tare da azumi tuzance mafi inganci cewa wannan magana mawkufiya ce zuwa ga ita na aisha saboda haka maganar bata kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama so daga wannan malamai suka raunana shi wanda ya zo a littafin as-sunan na addara kutuni rahimahullahu ta'ala haka alhakim shi ma ya kawo shi a littafinsa al-mustadrak haka al-imamul baihaqi a littafinsa as-sunanul kubra shi ma ya kawo asar din an ce gaba ɗaya hadisin wato maza gaisa gaba ɗaya shine wani rawi da ake kira suwaidu ibnu abdul azizi shi kuma suwaidu kusan mafi yawan malaman hadisi sun raunana shi kuma shi kaɗai yake ya kaɗaito da wannan riwaya ɗin da shi yasa malamai suka ce hadisin bai tabbata ba eh to za mu ci gaba bala ya kawo wata fa'idatun fa'ida a ƙarƙashin wannan matsaloli a baiti na ɗari da hudu yake cewa ka khulfi ra'ayihi lahu ashabuna tutajju an sab'an yura gaslul ina in walagal kalbu bihi man shara'a qala idan falyagsilanhu sab'a falhanafi qala abu hurairati rawihi yufti bi thalathin fathbuti جوابنا هجتنا في الخبر لمذهب الراوي فكن ذا خبر الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يكاو wani misali wanda ya daga cikin misalan da wasu suka soke wani hadisi da shi wanda mun karanta wannan matsala a baya shine rawi ya ruwaici riwaya amma kuma sai a ji shi yana fatawa da akasin wannan riwaya din da abin da ya saba ma wannan riwaya din kuma ya tabbata ya karbe wannan hadisi to anan jimhurul ulama suka ce ba za a yi aiki da fatawarsa ba abin da ya tabbata daga annabi riwayar da ya ruwaita ita ce al-mu'tamad wadda za a dogara da ita fatawassa suka ce ta iya yiwa ijtihadin sani ta iya yiwa ma ya manta da hadisin eh ko kuma dai wasu dalilai dai sannan ko da ma dai ya san da hadisin to kaga shi ba masumi bane amma abin da ya ruwaita mai wannan magana ma'asumi ne shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa jumhurul ulama tun daga almalikiyya ash-shafi'iyya al-hanbaliyya suka tafi kan cewa za a yi riko da hadisi ba za a yi riko da fatawarsa ba mu kyale mai fatawarsa hadisi za mu karba sai su alhanafiya sai suka saba suka ce a tafau ai rashin aiki da hadisin a ji shi yana fatawa da abin da ya saba ma wannan hadisi suka ne ga hadisin e tayo ya gano wani abu wanda ya goge wannan hadisin e to yiwuwar haka to shi yasa suka ce kawai mu kyale hadisin mu yi riko da fatawarsa tunda sahabbai ba wani sahabi da zai yi gangancin saba ma maganar annabi sai to don me da za mu yi jifa da maganarsa ta yi akwai abin da ya leko shi shi yasa ya aji hadisin to abin da suka kafa hujja da shi ke to shine nan malam yake magana eh su alhanafiya kaga sun saba ma jumhurul ulama eh to amma wannan ra'ayi nasu bai da karfi eh malamai da dama sun yi raddin wannan magana cewa alhanafiya a nan maganar su ba abin dogara ba ce to sai ce ka hulfi ra'ayi haka yana daga cikin abin da su alhanafiya wanda su kadai suka tafi akan wannan shine inda rawi ya saba ma abin da ya ruwaita an gane yawwa shine ka hulfi ra'ayihi lahu lahu din yana komawa zuwa ga hadisin abin da ya ruwaita almarwiyu wato kamar inda ra'ayinsa ya saba ma hadisin da ya ruwaita to su alhanafiya sai suka ce a kyale hadisin koda ya inganta fa a yi riko da wannan abin da aka ji shi yana fatawa to ashabuna za ka kaddara kala anan ai kala ashabuna malamanmu na malikawa suka ce tuhutajju la za a yi aiki da hadisi a kyale bai maganarsa ta yi ijtihadi ya yi kuma ijtihadin da ya ta iya yi waye kuskure amma maganar annabi kuskure na shiganta to shine sai ba da misali an ba in bane an mukhaffafa ce min as-saqila asalinta annahu eh kuma zaka kaddara mithlu a wurin ko na hau eh ai mithlu hadithi an sab'an yura gaslul ina kawai misali hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda wanda hadisi ne muttafaqun alaihi mun yi bayaninsa a baya cewa idan kare ya lashi ƙwarya ko kwano to annabi ya ce a wanke wannan ƙwarya har sau bakwai wannan shi ya zo a nassin hadisi eh kamar yadda zai faɗa a baiti na gaba to shine an saba an yura gasulul ina cewa lalle yadda lamari yake yura ana ganin gasulul ina al'ina'i ne wanke wannan ƙwaryar da kare ya lasa to saba'an ana ganin cewa za a wanke shi har so bakwai in walagal kalbu idan har kare ya lashe bihi biɗin nan da ma'anar tafi aifihi idan kare ya yi lallage ko ya lashe wannan ƙwarya ɗin to me hujja ku malikawa suka ce saboda man shara'a wanda ya shar'anta ƙala a cikin hadisin cewa ya yi idan idan har abin ya tabbata kare ɗin ya yi lallage a ciki to falyagsilanhu sab'an da labzul amr cewa ya wanke wannan ƙwarya ɗin wanki bakwai to haka ya zo a dasi e to kaga shine abin da yake nufi da cewa tuhutajju da wannan za a kafa hujja an saba an yura gasulul ina cewa wanke ƙwarya za a wanke ana ganin za a wanke ta so bakwai a lokacin da kare ya lashe ta saboda wanda yake bayanin shari'a shine annabi sallallahu alaihi wasallama shine man shari'a din wanda aka aiko shi don yayi bayanin shari'a to kala ga abin da ya faɗa falyaghsilanhu sab'an eh to wannan mu malikawa hujjan mu kenan falhanafi to shi mai bin hanafiya ƙala ya ce la abu hurairati saboda wazani shi yasa ba a ce abu hurairata ba abu hurairati abu huraira rawihi shi ne ya ruwaice wancan hadisin ai shi ne ya ruwaice shi kuma yufti bi salasin shi ya ce in za a wanke wanki uku za a yi eh kaga hadisi ya ce ai bakwai shi kuma abu huraira sai ya dinga fatawa cewa a dinga wankewa sau uku suka ce to mu muna na akan fatawarsa eh mun kyale bakwai saboda haka a hanafiya idan kare ya lashe kwarya to wanki uku kawai za a me hujja su fatawan abu huraira rawil hadis eh to ka gani to wadda shi ne eh to kaga sabanin da aka samu kenan to shi yasa za mu ga su sauran mazhabobi kamar a shafi'iyya alhabbaliya sun tafi kan cewa wankin bakwai kuma bakwai ɗin nan wajibi ne suka ce saboda lafazin umarni da ya zo a hadisin to amma kaga a malikiya akwai saɓani wasu na ganin musahabbi ne wasu kuma na ganin wajibi ne yawwa kaga almajiransa na iraki su kaga abinda suka tafi kan cewa wankin wajibi ne kamar yadda malam mai askari ya kawo kaga shi ya tafi kan cewa wannan wanki din bakwai kuma bakwai din nan wajibi ne eh to amma in ka koma muktasar kuma sabanin haka shi zaka ji ya ce wa nudiba gasulul ina'i an su eh wankin ya zamo bakwai kenan shi shehu khalil mai muktasar yana ganin ba wajibi ba ne musahabi ne kenan da za ka yi biyu ko uku shi kenan kaga can ka haɗe da hanafiya kenan amma su sauran shafi'iyya da alhambaliya sun tafi kan cewa wajibi ne to abin da ya fi zama zahiri cewa wajabcin kamar yadda yana daga cikin matsalolin da shi malam mai askari ya samu muwafaka a kai to fatawan shi a shehu halil tana da rauni tunda al'amuru ya dullu alal wujubi al'amurul mutlaq suka ce ya dullu alal wujub duk sanda umarni ya zama mutulaki an gane kawai umarni ɗaya aka bayar to al'asulu za a ɗauke shi akan wajabci ba za a ce a akan sahabbi ko an so kai ko karkai ba sai an samu wata ƙarina wadda ka nuna umarnin nan eh so ka gani to wannan shi ne to fasbuti saboda haka ka tabbata wannan tatmimul baiti ne cika baiti ne an gane ko eh daga sabata ya ne to umarni sai a ce usbut fasbuti fasbut ne sai aka harraka ta'un tare da cewa sake naci saboda shi ma kafiya da kuma wazani ya an ce fasbut aka faɗe shi alal asali to baitin zai kare da shi yasa aka ce fasbuti saboda ta an ce abu hurairati to ba zai yuna a ce fasbut ba a ƙa'ida ta ilimin waƙa to jawabu na amsar da muka bai wa su wancan ba hanafi mu malikawa hujjatuna mu hujjanmu fil khabari ta dogara ne akan hadisi eh mu zancen annabi shi mun ka dogara da shi la mazhabar rawi ba wai fahimtar rawi ba eh saboda shi fahimtarsa kuskure na shiganta shi kuma annabi Allah ya tsalkake shi daga wannan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa to kenan abin da ya faɗa ya tabbata ya faɗa kaga wahayi ne to amma bata wan sahabi ba to suka ce mu mun dogara ga hadisi duk wanda kare ya lashe kwanonsa to zai wanke shi wanki bakwai a ruwayan ma kaga za a sa ƙasa eh wata riwaya an ce ulahunna biturab ta riwaya ukhrahunna eh ko wanki na farko ko wanki na ƙarshe a sa ƙasa eh an gane ko to wannan sannan a a malikiya shi kare duk da miyansa kaga ba najasa bane idan kare ya lashi sutura ka kaga ba a cewa sai ka wanke wannan wankin ba wai na kawar da najasa ba ne an gane ko shi malamai suke kira da ta'abbudiyun abinda kawai ibada cewa ta yi kai kawai ka san hikima ko baka san hikima ba ka san dalili ko baka san dalili ba kawai cewa an kai kai yanzu an tambaye ka a sallah me yasa an ka ce kai ka dinga yin ruku'u ta gani ta abudan da kuma kaskantar da kai ga Allah to wannan shi ne na'am na'am mutane suwa kenan eh an gano cewa akwai wasu ƙwayoyin cuta waɗanda in ba ƙasa an hagu da wannan cutar ba ta to kaga mu da muka karanta shari'a kaga wannan ayat hasilul hasil ne mu za mu ba su labari mu da ma shekara dubu da wani abu annabi ya gaya mana wai ana nan kamar muhimmancin da an ka gano Mm.
ina yin wani da shi kuku da ya kyale su ne rike ta Suwa?
su ne da suna gano wannan to ai ba su zo mana da sabon abu ba abinda annabi ya ce ai shi sun ka maimaita annabi shi ma ya ce a sa ƙasa Eh, ulahunna biturab haka ya zo a nassan hadisi to mu kuma dama annabi muke bi abin da nake nan ba Mm, su sun gano ga illar mm.
amma mu kuma ibada ta gare mu a to mu ina ruwan mu ko akwai illa ko babu illa za mu Eh, tun da annabi ya ce da annabi cewa ya mu kashe kawunan mu za mu kashe kawunan mu sai mun tsaya muna tambaya me hikima a ƙa'ida in annabi ya ce ka kashe kanka za ka ce to me maslaha an gane to ko da kaddara bincikensu ya gano babu illar babu romu mu sai mun yi bakwai ɗin in ma akwai ta ɗin sai mun yi in ma babu ɗin sai mun yi
yanzu kamar la'antu Mm. ta yiwu akwai illan yana yiwuwa yana yiwuwa sun dace eh amma dai ba wai don illace kawai ba Eh, don wasu na ganin inda a ce wai don wannan illace kawai to ba zai yi wankin a ce wai ba zai gushe ba har sai an yi bakwai ba zai taɓa yiwa ba ka gane to kaga kenan ita shari'a ba wai illa ba wai don illa kawai take akwai wani abu na ibada a ciki eh na'am hakan kamar la'antu eh da shari'a shari'a ta ba da dama a kashe ta eh to su sun ce wai binciken da suka yi sun gane ba ta da wani illan komai eh ta ce ma ana iya to ha- to kaga wannan duka musadafa ce da shari'a abin nan musadama ce da shari'a na eh wannan shi ake kira alqiyasu fi muqabalatin nas na nasi ya ce akwai kaza kai ka ce ka gano babu to nasi za a bi ko kai za a bi nasi su kaga binciken su dama ijtihadi sun kai Ƙwarai.
kuma kokarin su ba masumi bane na ko akwai isma ciki Mm-mm, babu yana yiwa kuskure suka yi na jayu can gaba in suka kara bincike kuma daga ba su sake ce maka bi akwai illa an gano cewa akwai illa a kai shi da yawa suka ce yanzu daga Eh.
ranar soke shi so kaga ana samu da zo gaskiya mm.
bisa da ma wannan hadisin Mm.
da sun kai wannan Mm.
ai ba wai su su kai ke da cikin wannan sakamakon Mm.
duk da ga yadda hadisi yake Mm.
sai sun ka bi sai suka yi ta bibiya sai sun ka bi na dama asala ai su tabbatar da abin su ba dama ai asalan su zaka ga ba su da wani nasu sabo Eh, sai sun je sun samu wani abu da za su dan dogara gare shi sai su dan kara abubuwa Mm. gaskiya ne to Allahu dai a'lam na shi dai nassan hadisi bai ce ga wata illa ba Eh, to ta iya yiwa din akwai da annabi bai faɗa ba ta iya kuma babu wata illa na Eh, ta yi da akwai da iya babu amma dai kawai dai mu za mu rike shi a matsayin ibada a matsayin ibada ko ba haka ba na
to wannan shine saboda haka in mai bincike bincike ya dace da shari'a shikenan sai a karba in ya saba ma shari'a sai a aje mai abinsa na tun da dama nassi ake bi to la mazhabar rawi fakun ka zamo za khubri eh ka zamo ma abuce ilimi shine al khubru na bi dammil kha to wannan shine to tatimmatun ga wasu bayanai da za su zamo cikon bayani ga abin da ya gabata ƙaular sahabi mina sunnati au na hawi umirnal jullulin raf'i azau ƙaula ne ba ƙaulu ba maf'ulun bihi ne muƙaddam amilinsa shine azau ga can na ƙarshen baiti azau malaman hadisi sun jingina ƙaular sahabi zancen sahabi da yake cewa minas sunnati wani zubi in kana karanta hadisi sai ka ji sahabi ya ce minas sunnati kaza Hmm? ka hadisu anas yake cewa minas sunnati yana daga cikin sunna in mutum ya auri budurwa kan bazaura ya kwana gunta kwana bakwai to me hukuncin irin wannan lafazin a ilimin hadisi in sahabi ya faɗa haka tunda kai tsaye kaga ba cewa annabi ya faɗa ba ko akwai bambanci da ya ce ƙala rasulullah yawwa ko sami'tu rasulullah na
au na hawi umirna ko sahabi ya ce umirna bi kaza eh an umarce mu da cewa mu yi kaza na kamar na da aisha take cewa mu mata masu mata musulmai in jini ya zo muna ya ɗauke muka yi tsalki to an umarce mu cewa mu rama azumi amma ba za mu rama sallah ba na
to shi ma irin wannan lafazin kaga ba cewa ta yi annabi ya ce ba ba cewa ta yi annabi ya umarce mu ba ko kwarai cewa ta yi umarna sai ta ɓoyewa al'amiru na
to aljullu irin wa'annan alfaz mafi yawan malaman hadisi lirraf'i suka ce za a bashi hukuncin hadisi marfu'i na Eh, hukuman kenan wannan shi suke kira da almarfu'u hukuman na za a bashi hukuncin marfu'i cewa da can da sahabi ya ce mina sunnati to wannan sunna ta annabi ake nufi na ba ta abubakar ko umar ko usman ko wani sahabi ba na ko ta shi mai magana e tunda idilaki cewa ya kawai minas sunnati na to kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama in ana magana sunna kaga tashi ake magana kwarai ba za a kawo zancen wani ba na haka in sahabi ya ce umirna to a zamanin su babu wanda ke bada umarni in ba annabi ba kwarai Eh, shi ab- shi adda doka Mm.
Eh, kowa shi kawai yake sauraren ya- maganarsa da ya ce kaza a yi kaza a yi kar a yi kaza kuma shi ke to suka ce saboda haka a nan ko da sahabi bai faɗi cewa annabi ya umarce mu ba to za a ɗauka ɗin shi ke ba da umarnin Mm.
an gane na Eh, yana yiwa ya ya faɗi lafazin ne ikhtisaran Mm.
Eh, lokacin da yake faɗan maganar yana yiwa baya da lokacin da zai kawo magana cikakkiya cewa wata rana ko annabi kaza kaza ya gaya mana kaza kawai da ya tashi sai ce ɗaya umarna Hmm?
na an umarce mu to wannan shi ake kira da almarfu'u hukuman na inda almuhaddisina kuma mafi yawansu amma an samu kaɗan daga cikin malamai da suka saba zai yi ishara zuwa gare su a gaba sai ce faƙaulu sahalin madati sunnatu an yi faraka saboda wazali amma al'asulu an yi farraka an yi faraka bainal mutala'inai ne an to sahal ibn sa'ad as-sa'idi sahabi ne radiyallahu anhu akwai wata magana tashi da ta shahara da yake cewa fi sunan abi dawud da waninsa madatis sunnatu sunna ta zarce ko ta tabbata ko ta wanzu an yi faraka cewa za a raba bainal mutala'inaini tsakanin ma'aurata guda biyu da suka yi la'ani eh an daga anna ne an gane ma'ana zahara eh to wannan hukuncin ya bayyana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa abin da ya biyo baya kuma sunna din haka ta ci gaba da tafiya cewa idan an samu ma'aurata guda biyu a matsala ta li'ani ta kai su gaban alƙali an gane to za a raba su a abin da yake magana a nan shine shi li'ani dama lokacin da mutum yake zargin matarsa cewa cikin da take dauke da shi ba nasa ba ne ma'ana ya inkarin cikin ko ana samun irin wannan ko kuma ya ce kai tsaye ya ganta tana zina yauwa to wannan in aka je gaban alkali abinda alkali zai neme shi ya kawo shaida ya kawo mutum hudu adilai waɗanda za su ba da shaida cewa cikin nan ba nashi ba ne ko kuma ya ganta tana zina duk abu ɗaya ne don in ya ce ciki ba nashi ba ne me yake nufi eh to yanzu mutane yanzu gaganin suke ɓoyewa sai ce ai shi yana zargin cikin nan ba nasa ba ne to ka fa jefe ta da zina fa eh saboda haka za ta kai ka kotu in ta kai ka kotu shi kuma alkali sai ya ce tunda ba za a yi aiki da ganin ka kai kadai ba sai a ce to ka kawo shaidu guda hudu adilai dai waɗanda suka cika sharuɗan eh yawwa wal adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil galibi saghaira wa ma ubiha wa huwa fil iyani yaqdahu fi muru'atil insani kamar yadda malam mai tufa ya faɗa adali shi ne wanda yake nisantar manyan zunubai bai karya bai annamimanci bai munafunci bai giba bai cin amana da sauransu bai zina bai shaye-shaye da sauransu duk wata kabira baya yi sannan ƙananan zunubai waɗanda ba su kai waɗancan ba e to su ma 80 cikin 100 ya nisance su mafi yawa bai ko a ce 70 sannan duk abin da yake taba muruwa baya aikata shi ko da halatta ne eh irin yawo babu hula da sauransu ko yawo babu takalmi kaga asali halatta ne ka fito daga gidanka kana tafiya babu takalmi ka je kasuwa ka dawo halatta ne amma akwai matsala ko babu to in ka kai mutum shaida bai sa takalmi ko ka taba gani ne yana tafiya babu takalmi to za a soke shaidarsa ba adili ba ne ko bai damu da sa hula ba kuma inda yake rayuwa abinda an mutunci mutane waɗanda suka fi kowa mutunci ana ganin suna sa hulunoni amma shi baya sa kaga halatta ne ka sa hula ko ka bi ko ka kisawa ko to shine wa ma'ubiha wa huwa fil iyani yaqadahu fi muru'atil insani to idan babu shaidun bai da shaidu to shine sai alkali ya ce to za a yi rantsuwa tun da yanzu shi ke zarginta to za a ba shi ya yi rantsuwa guda hudu in ya yi rantsuwa guda hudu cewa ya ganta tana zina ko kuma cikin da yake tare da ita ba nashi ba ne na wani ne an gane? eh ai ba sai ya ce ya yi gaskiya ba ai da ya rantse to ya gasganta kansa ai eh an gane? in ya yi hudun to sai ya hada da na biyar shine tsinuwa walhamisatu an na la'anatallahi alaihi in kana min alkazibina to shine na biyar ai sai ce kuma alkali wannan magana da na faɗa in ƙarya nake yi tsinuwar Allah su tabbata a kaina sai a dawo gare ta ita ma ita ma ta yi rantsuwa guda nawa cewa cikin nan nashi ne eh shi ta an ce ya zaɓi la'anta ita kuma ta zaɓi fushi wal khamisatu anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin alƙali maganan nan da ya faɗa in da gaske yake to fushin Allah ya tabbata a kaina to wanne adda sauki da tsinuwa da fushi to me yasa can an ka zaɓa mai tsinuwa ita kuma an ka zaɓa mata fushin Allah me me me me sirri eh a ai kai nike tambaya eh to me bambanci tsakanin tsinuwa da fushin Allah ya an ce tsinuwa bari in muku bayani in an ce tsinuwa shine nisanta mutum daga duk wani abu da yake da alaka da rahamar Allah ya an ce Allah ya tsine ma wani abinda ake nufi kenan shi kuma fushin Allah shine wato eh, Allah ya, ya ainihin abin nan ya nufe ka da azabarsa ba tare da kallonka da ijiyar rahama ko tausayi ba shi ne fushi Eh, to aje a yi bincike cikin tafasirin na balaga su sun sun faɗi dalili Eh, ba abu ne wanda za a faɗa da kwakwalwa ba yana nan rubuce cikin littattafai to idan aka yi wannan shi ya yi nashi ita ta yi nata to wannan shi ake kira li'ani to sai malamai suka yi saɓani shin da an gama wannan li'ani ɗin aurensu ya mutu ko ko sai alkali ya yi hukunci akan mutuwarsa shi ne zaɓanin da malamai suka yi su malikiya suka ce tana gama nata rantse-rantse da kuma neman tabbatuwar fushin Allah a kai cikon na biyar to aure ya mutu tana gamawa su kuma shafi'iya suka ce a shi mijin yana gama nashi kame ita ta fara to auren ma ya mutu saboda dama ya giya aure ai a hannunsa take Eh, kuma duk mutumin da zai iya rantsuwa da Allah har sau hudu ya rufe da na biyar cewa in ƙarya yake Allah ya tsine masa albarka ba kuma shi kenan Eh, babu wani zancen tausayi ko rahama ko soyayya ko alaka an gane Eh, abu ne wanda ya kamata a ce ba zai ma yiwu a sake haduwa ba sai suka ce saboda haka aure yami su alhanafiya sai suka saba suka ce a ko da sun gama li'ani sun gama rantsarantsin gaba daya to aure yana nan sai alkali ya yi hukunci Eh, in sun gama sai alkali ya ce to ka sake ta su aurensu duk wannan rantsarantsin ba saki ba ne kun gane sirrin saɓanin su kuma malikiya da ashafi'iya mujarradin li'ani ɗin saki ne suka ce to in an gama sai alkali ya ce to ka sake ta sai ya sake ta to shine abin da malai yake ishara zuwa gare shi eh saboda haka eh, su abinda su a shafi'iyya suka abin nan da almalikiya suka kafa hujja da shi a shine bayan an gama wannan rantsa-rantsan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce to laisa laka laha sabilu daga yanzu babu baka da wata hanya game da ita to su malikiya suka ce ka ganin annabi bai ce ya sake ta ba ko su hujja suke nan ce wadda ya ba ka da hanya kuma bayan gama li'anin kenan ya nuna wancan li'anin menene su kuma alhanafiya suka ce ba haka bane ai ba ku fahimci ibaran bane ai ce wadda ya yi ba ka da hanya ai hukunci ne yanzu da ya yi shuru to ai har yanzu aure yana nan suka ce to yanzu ana bukata alkali ya yi hukunci ba ci a ɗaya za a yi kowa ya kama gaban kansa ba sai alƙali ya yi hukunci to Allah ya sauwaka eh
wurin gado eh wurin gado mun- muna kawar da sanin cewa ba zai gado uban ba eh to ita kofa a zai gare ta ai dama shi shi gado ai dalilin da yasa aka ce ba zai gade shi ba saboda babu tabbacin ɗansa ne to ita akwai shakkan cewa ba ɗanta ba ne yawo yawo ba za ta mace ba ta yadda ba ai. a to wani na yasa mata ɗan zai shiga cikin wasu iyana da wani miji da aura na'am zai shiga cikin wasu iyana A, da wani miji da ɗanta ne fa babu babu wani iskali sosai kuwa in ba shi ya fara aure ai shi ne ɗanta na farko in shi ta fara haihuwa duk wanda za ta haifa yanzu ko da wani aure ta yi duk ƙannan wannan ne
malam ba ta hanyar aure aka samu gado ba na'am ta hanyar aure aka samu gado eh to ai ko shi yanga babu tabbacin ba nashi bane eh na gani a e shi dna ba a kore ɗa ta hanyarsa e ba ka cewa kana dama e ku bari wuce gaba ka gane shi dna ba a kore nasaba ta hanyar shi malamai ba su yadda da wannan ba. don kana zargin cewa ciki ba naka ba ne to ba cewa za a yi wai a je asibiti a auna ba in an auna an ka gano ba naka ba ne shi kenan a ta shari'a ta ce sai ko dai ka kawo shaida ko kai rantsuwa Eh, amma wajen tabbatarwa kamar an samu saɓani mutum biyu sun yi saɓani a kan yaro shi wancan ya ce yaro ne na ɗane na wancan ma ya ce ɗane na Eh, to za a iya dna ɗin kuma a yi amfani da shi sai a tabbatar amma wajen korewa to ba a amfani da shi akwai giba ko eh yawwa saboda haka in dai baka yadda da ciki naka bane ko dan da haka haifa don in an riga an haihu ma ba a li'ani in habba kai magana ba sai da ta haihu to in ka faɗa wani abu kawai alkali kashi zai baka shi li- li'ani ana yin ciki ake yi wa li'ani ba ɗa ba in ka bari har an ka haihu to shi kenan duk abin da ka faɗa ba a ma magana shaida kawai za ne ka alƙali zai za a yi ma bulala tamanin fasiki yaki to baka ta yi magana ba sai wata tara eh kana gana abu kasa ido
hmm? Hmm. ya za a yi bai zan da shi ba ba mata teta ba
kila kamar ba su amma ya yi tafiya irin doguwar tafiya ta shekara ɗaya ko biyu Hmm, ba dai mata teta ba Mm.
a to shi ke ba tare suke ba kamin ya gudu To, ai ba sharaɗi ba ne Ah, ai shi ciki ma yana ya ɗauka shekara uku ma a shari'ance ma ana iya shekara uku ma ba a haihu ciki ba al'imamu mali ya ce yana da wani makwabci ya kai shekara hudu cikin cikin mahaifiyarsa
kamun ya bayyana eh a haife shi haka domin ko da ƙarina ta bayyana cewa ba ta hanyar wace irin karina kamar misali ba eh tana aure eh
bai da kuli ba a yayi bari ya yi magana da kai shi to ai shi to ai shi kenan bar magana kawai ba dai yayi ba ai ko ko be ko be da kuli ba ba an yayi malam eh sai ta ya eh shekara ɗaya shekara eh biyu, ta aiku ita dai adda izinin fata ce dan nan ba nashi bane amma shi bai da magana ba dai mata ta ba to alwaladu lil firashi haka manzo Allah ya ce ai shi adda shimfidarta yauwa ita yanzu in ta ce ba nashi ba ne to ta yi ikirarin zina za a jefe ta amma shi bai da wata magana duk maganar da zai kawo wa kawai za a neme shi ya kawo shaida ne in bai da shaida za a yi mai bulala zai shekara biyu da kuma eh kan ai har uku hudu duk ana yi kan makallawa Mm.
akwai wani abu da ya taɓa fara irin wani in dai ita ta ce nashi ne to alƙaulu ƙaulu ha ka ka gane in kuma ta yadda a jigin ba nashi ba ne to shi kenan ta huta sai ko ba haka ba Ƙwarai.
kenan ita ta yadda ta yi zina saboda haka yanzu ba a bukatar wani shaida ko wani wa kawai za a zane ta ne A za a za a yi mata jifa kai eh tun daga aure amma shi waka karɓar maganarsa Hmm? ba za mu yarda da maganarsa ba Hmm, amma in ya kawo shaidu guda hudu a adalai to za a yi hukunci da shaidu in kuma ba ya da to shi kenan ba abu ne mai sauki ba saboda haka mutane su yi hatara shi yasa malamai suka ce ko kama mataka kai tana zina to mafi sauki ko dai ka rabu da ita ko ka bar ma Allah amma kakka ka faɗa ma kowa irin bugoyar da kai sun na me Ah, to kamin ka kan mata kai ba kai amfani da ita ba ko sharaɗi ne don ya sadu da ita sai ciki ya shiga sharaɗi ne To shi kenan a bar magana kawai Sai da kace ciki.
na'am eh wace magana na'am eh eh mm mm mm sun ka ɗauke ta daga ina yawwa eh mm mm mm i ita za a tambaya cikin waye To wa- wata ambata a to ita ya tambaye ta Ah. ga abin nan ana magana wani ai ba wani zai magana ba ita za ta magana ke cikin nawaye ita ce nashi ne shi kenan alƙaulu ƙauluha a eh in ta yi ƙarya ta yi wannan yawwa eh ita du cikin ko nawaye ta sani ko ba ta sani to tunda ta ce naka ne sai a bata ga Allah na'am eh kamar yanzu da
na'am abinda yanzu aka yi na yayin wayoyin eh
kana sallatuwa sai mutum ya iske wani cikin ɗaki mm.
wanda dai sai ya bidiyo ne wani yayi wannan magana ai oh Mm, amma karasa ko kila akwai ƙari karasa da ya bidiyo ce mm.
ya yi bidiyo akan haka inda ya faɗi sai ya bari bidiyo eh sai ga ta kan masa eh yana zama wai hujja bidiyon nan na zama hujja a ba hujja ba ne don ba lalle ba ne kwanciyar da ya da ita ciki ya shiga ko dole ne sai ciki ya shiga aga ba hujja ba ne sai a bari yanzu tun da ya kama ta ba zai sake kusantar ta ba sai in ta yi al'ada kaga in ta yi al'ada ciki bai shiga ba kenan yawwa in kuma ciki ya bayyana to sai a tambaye ta tsakaninki da Allah cikin wani ki yi ma girman Allah a yaƙe ta da Allah in ta ce nashi ne shi ke alƙaulu ƙauluha kuma ta ce na wancan fasikin ne shi kenan kashe ta fa za a yi don ta yadda ta yi mi bidiyo ba hujja ba ne zai zama shaida ko da shaidawa shi ƙur'ani cewa ya a nemi mutane ba bidiyo ƙur'ani ya ce ba kuwa an bace bidiyo to me yasa kuke wahala kanku bidiyo ba hujja ba ne eh, ko da yana da wayoyi guda biyar ko hudu ko wacce ya yi bidiyo da ita ba hujja ba ne wannan kashi kawai za a baka mutane za ka nemo mutanen ma kaga sifofinsu mun yi bayani ko kuma ba ka da su sai ka haƙura Eh, in ba ka yi zama da ita ka sallame ta shikenan sai a rufa ma juna asiri to shi ne bale ma shari'a ma bata ambace shi ba a to ga inda ma shari'a ai ka'ida in shari'a ta faɗi abu to ba a jaye shi a kawo ne ai shi Allah ya san za a yi lokacin da za a samu bidiyon ko bai sani ba annabi ma ya sani to me yasa bai ambace shi ba bai cikin shari'a saboda shari'a ba ta yarda da shi ba sana'a ce ta wani an gani ana son mutum wanda yake a zahiri gashi in yana magana an san shi ne an gani amma bidiyo kaga hoto ne na wani abu da aka ɗauka mai abin kuma ba lalle ba ne ma yana wurin wannan duk ba hujja ba
ko kotu ka ce kana yankari ba kai da shi ba ne nace ko kotu aka ai duk alƙalin da ya san abin da ya kai bai ma sauraron sa yi ko ko karɓarsa ma ba zai yi ba ai zai yi rejectin ɗinsa ne
karma kaza kamar cikin bayanin da kai ka dan ko wata magana na cewa in ma kamar Mm.
kai da kudi da ita ba Mm.
to wancan hukuncin Mm.
abuwa yana nan bisa
ita ita za a tambaya hawwari na ko da saɓani sun kai shi ya ce bai kwanta da ita ba ita ta ce ya kwanta da ita na- to zancenta ake ɗauka ka gane ba a karɓar maganarsa ita ake karɓar maganarsa ba dai tana gida ne ba da shi ke wa zai iya ba da shaida a kansu to ka gani an ba ta gida ne ai kaga babu magana duhuli ko ba Allah ya sauwaka Eh, to kun canye mana lokaci ba mu karasa inda ya kamata mu karasa ba amma nan za mu kwana insha Allah Eh. fata dai kawai Allah ya kiyaye mu da miyagun kaddarori Eh, amma abubuwan a ita shari'a har ko yaushe duk abin duk wannan abin da kaga shari'a na yi taka tsantsan ne don kada a zubar da jinin mutum musulmi saboda da ya tabbata ta yi zina fa kashe ta zaye to kaga ka zo kana ɗauko wasu abubuwa don don ka yi wa shari'a dubara eh kuma dalilin shi a zubar da jini kuma wala Allah ita adda gaskiya kaga akwai hadari eh to shi yasa shari'a ta rinjayar da rayuwa wanzar da rayuwa akan akan mutunci eh don kai kana yi ne ba don ko ba don ka kare mutuncin ka da nasabarka to in an samu at-ta'arud tsakanin rai da mutunci akan gabatar da rai yayi kai duk wanga abu da kake magana don ka kare mutunci ne da nasabarka to ita kuma ranta addini ke kariya kuma ranta ya yi wannan abin Eh, Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah